إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر قوة شاتيا watan dalƙa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina na da shekara biyar, wanda ya zo daidai da ashirin da takwas ga watan biyar a girgoriyan kalanda hudu, wannan shi ne kaset ɗinmu na sha ɗaya daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin alwaziz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na Dr. al'allama abdulazim albadawi Allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba a muna nan a cikin babin da ke magana akan sallah wato babi da ke magana akan sallah mun yi salatul musafiri ko za mu tahi musafatul masafatul qasri wato tazarar da ke da ake ɗauka kafin a yi mai a yi ƙasaru adadin milamilai nawa adadin farsahi nawa adadin kilomita nawa na fata an gane shi ne abin da za mu a tattauna insha Allahu ta'ala zuwa abin da ya sauwaka daga yanzu har zuwa inda Allah ya ba mu iko muka isa wannan lokaci malam ya ce masafatul ƙasar tazarar ƙasaru nisan da za a yi kafin a fara ƙasaru adadin milamilai da adadin kilomitas da za a ɗauka kafin a yi ainihin wato ƙasaru malam ya ce ikhtalafal ulama fi tahdidil masafatin lati tuqsar fi salatu malamai sun ƙara wa juna ilimi sun saba sun kai ruwa rana sun dawo da shi inuwa sun tattauna wato akan iyakance shine fi tahdidi akan iyakance almasafati tazarar da allati tuqsaru fi hassala wanda ake rage sallah idan an ci wannan tazarar ina fata an fahimta malamai sun tattauna ikhtalafa na fata an fahimta ikhtalafa daban sannan kuma khalafa daban fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya na fata an fahimta وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم هرزوا كرش تو اختلف دبن خلف دبن اختلف ساقا وخلف كما مي غربي نا فاتا ان فهمتا غادر ابو وي غربن ابو زونر ابو نا فاتا ان غاني تو malamai sun saba akan iyakanta lokacin da ya kamata ko tazarar da ya kamata a yi kasuru a ciki malam abdulazim albadawi ya ce ikhtilafan kafira saɓanin fa ba ɗan kaɗan aka yi ba yana da yawa saɓani mai yawa hatta naƙala ibnul munzir har sanda ta kai matakin da al'imamu ibnul munzir alaihi rahmatullahi almutatabi'a Allah ya masa rahama wa gairuhu da hi da wasu daga cikin malamai wato ya ciro maganganu fi hadhihi mas'ala akan mas'alar tazarar da za a yi wajen yin kasaru akthara min 20 qawlan sanda ya ɗauko maganganun malamai na saɓanin sama da ƙwaya ashirin wannan ya ce sai an ci mil bakwai wannan ya ce sai an ci mil tara wannan ya ce sai an ci mil uku wannan ya ce sai an ci farsaki goma haka sanda aka yi kauli ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai kauli ashirin in ji al'imamu ibn al-mundir alaihi rahmatullahi al-mutatabi'a jama'a na fahimta sai malam ibnu ainihin wato albadawi ya ce wa asahu hadithin warada fi bayani zalika wa asrahuhu amma ku sani jama'a in ji al'imamu abdulazim albadawi Allah ya masa rahama ya ce mafi ingancin hadithin da ya zo fi bayani zalika wajen yin bayanin hakikanin gaskiya an gane wa asrahuhu kuma hadisin da ya fi fito da mas'alar tazarar da za a yi mata kasaru ya fi fito da mas'alar fili kama ƙala hafizu fil fatihi kamar yadda wannan magana ba ni kaɗai na faɗa ba in ji al'imamu abdulazim albadawi ya ce haka hafiz ibn hajar al'asƙalani ya faɗa a cikin fatihul bari mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da sittin da bakwai na fata an gane ya ce to kamar yadda shi ma haka ya faɗa ya ce mafi ingancin hadisin da ya zo raba gardama akan wannan matsala ma rawahu muslim wa abu dawud shine abin da imamu muslim ya rawaito da al'imamu abu dauda suka rawaito min hadisi anasin daga hadisin anasu dan maliku allah ya haɗa mu da barin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama a gidan a jannatul firdausi ƙala anas dan malik ya ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة ثلاث أميال النبي يا كسنتي إذن يفتا تفيد دتكي مل مل أكو كجوا أنم مغانا دكيو كجي مغانا رفا دا عبد العظيم يتي يتي مفي إنغنج كما مفي فتوى فيلي وجرب غردمر تزرت تفير دا إن أني تزاء إيا كسرو ya ce shi ne hadisin anas wanda imamu muslim da al'imamu abu dauda suka rawaito wanne ne hadisin anas ya ce annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza safara idan ya tafiya ko idza kharaja idan ya fita masirasa thalathati amyalin tsawon tafiyar wato mil guda uku au salasati farasikh ko kilomita uku me bambancin kilomita da mil eh mil ya fi kilomita ko to kaga ashe akwai ma tafiyar da ba sai ta kai mil uku ba ma ana iya mata menene kasaru domin farsakh suna fassara hida kilomita mil kuma suna fassara hida mil mil da aka sani na fata an fahimta wasu kuma malamai suna cewa farsahi mil ne mil ma farsahi ne wannan ko magana ita ne mafi inganci amma wasu malamai suka ce me yasa aka ce salasatu amiyal ko kuma salasatu farasiya farsaki uku ko ba komai akwai bambanci tsakaninsu shi yasa aka kawo su daban-daban haka ne ko ba haka domin in ya zama dukkansu tazara ɗaya ne to ba amfanin a kawo ɗayan domin kamar maimaita magana ne ita ku maimaita magana gwaranci ne shi ku gwaranci ba a samun shi a hadisi ko a ayar alkur'ani ko a hadisin manzan Allah ban gane ko kun gane ba maimaita magana gwaranci ne kalli ka ga idan yaro ya zo gurinka ka ba shi tukwicin naira hamsin ya je gida zai ba mama shi labari labarinsa daban da na babba saboda shi yaro bagwari ne babba kuma wayayye ne da na fita daga nan gidan shine na biya na hau kan titi na isa gidan suwa ne da na je na samu yana bacci na jira ya tashi bayan ya tashi ka gani ko an maimaita magana anan ko ba a maimaita ba bayan ya tashi ya bani hamsin sai na sa hamsin din a cikin aljihuna shine yanzu na zo in nuna miki hamsin din da ya bani hamsin ta maimaita sau nawa sau uku to wannan gwaranci kenan in yaro zai baka labari haka zai ma amma idan kai babba ne ai ɗazu na je gidan suwa ne ya ban naira hamsin shi kenan magana ta ƙare jama'a kun fahimci magana da kyau to suka ce ba a samun gwaranci a cikin ƙur'ani ko sunnar manzan Allah ma'ana a faɗi magana kuma a maimaita ta in kaga haka ta faru a ƙur'ani to maimaitawar akwai wata hikima kai ne kawai baka gane ba amma ba gwaranci ba ne in ka ga haka a cikin hadisi to maimaitawar akwai wata hikima sai dai in kai baka gane ba ba dan ba dan ba da na kawo muku misalai da yawa wallahi akwai su da yawa a cikin qur'ani a cikin hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata an gane yasa imamul bukhari yakan maimaita hadisi wasu wanda ba su san yaya bukhari yake al'amuransa ba sai bukhari yana gwaranci amma imamu ibnu hajar al-asqalani a cikin fatihul bari wanda ana martake da qadil bukhari alƙalin bukhari mai kare bukhari daga duk wani zargi idan ya zo duk abin da bukhari ya maimaita sai ya ce wancan inda bukhari ya kawo hadisin yana so ya karantar da kaza ne yanzu kuma da ya kawo shi a nan wani fikihu na kaza yake so ya nuna mana amma da wancan hadisin da wannan ko harafi ɗaya za ka samu ba su da bambanci ban gane ko kun gane ba to ana yin haka amma idan da hikimar fito da wani ilimi wanda kuma sai masu tabarau ɗin gani in na ce tabarau ba irin wannan na kwalbar ba an gane magana da kyau ko tabaran ilimi tabaran fahimta tabaran ganewa ba irin namu ba wannan na ganin rubutu gwara gwara ne an gane magana da kyau ko to wannan shine saboda haka a a suka ce farsahi da mil suna da bambanci domin in ba bambanci to zai zama maimaitin magana maimaitin magana kuma gwaranci ne gwaranci ko ba a samun shi a hadithi ko aya Allah ya shirya da mu to idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan tafiya ta mil guda uku salla raka'ataini sai ya sallaci raka'o'i guda nawa guda biyu domin ainihin wato yin kasuru muna roƙo masu kawo ruwan nan da da Allah in sun kawo a danƙawa 'yan hizba su bi kowa da mai bukata su bashi kar kowa ya dinga tashi yana karɓar ruwa ana karatu hankalinka yanzu sai ya tafi zuwa ga wata magana muhimmiya wanda ya kamata ka gane ko baka gane ta ba da Allah idan an kawo a nemi 'yan hizba a waje sai su miko ko ga Abdullahi anka in aka bashi zai bi kowa zai bashi yana zaune ba shi ya tashi ba ina fata an gane Allah ya shirye da mu Allah ya saka muku da alkhairi so wannan shine sallara ne annabi in yi tafiyar mil uku ko farsaki uku sai ya salla raka'a nawa biyu sai ya rage sallah to jama'a dan Allah yanzu daga nan zuwa ina ne mil uku a garin nan daga nan zuwa can sama zuwa can shine mil uku ba daga nan ba daga kofar sarkin gombe zuwa can mil uku da aka santa a mil uku shine mil uku abin da nake so kawai fitar a tambayar da na yi nan yanzu idan kai tafiya daga wajen gari da ta kai daga kofar sarki zuwa mil nawa uku za ka yi menene kasaru to da labarin tambaye ku daga fita daga gari zuwa ina ne wani kawai ne a nan kusa kwadan ya kai wannan ya mafi ware da gaske to za ka yi kasaro a kwadan tun da ka fita a gari na kilomita hudu da dugo takwas wato mil uku kilomita hudu ne da dugo nawa da dugo takwas ga malam kabiru ya lissafa mana kilomita eh shi ne 1 mil 1 mil 1.6 kilomita shi ne 1 mil ko? to idan kai guda uku na fata an fahimta to za ka iya in dai ka fita a wajen gari ku lura in dai ka fita daga wajen gari to ya halatta ka yi menene ka yi kasarunka ba wanda ya hana ka yi to yanzu kenan idan har ya kai wannan tazarar daga nan zuwa kwadan ko to ya halatta in ka je kwadan ka yi kasaru wannan magana ga ta hadisi ne ba ra'ayina na faɗa ba balantana kai zata zara min idanu uwa mazarin tsire ina fata an fahimci maganar yauwa hadisin annabi ne anas dan mali ya rawaito to annabi in yi tafiyar mil uku yakan yi menene kasaru to yasa wasu malamai suka ce duk tafiyar da ta fita daga gari kuma ba za a ce wa mutum ya je anguwa ba za a ce ya je garin kwadan ya je garin daɗin kowa ya je garin deba ina fata an gane ya je garin lawanci ya je garin lafiyawo ya je garin kwami ya je garin boduɗe ya halatta kai menene shikenan kawai a tumfura cikin gari ne ta narke mala aminu mala aminu mala aminu ka ji tsoron Allah tumfura ta narke ta zama gombe eh na da anguwan nasarawo anguwan bolari da bambanci ko da tazarar ta kai haka tun da cikin gari ne kuma anguwa sunansa ba wai mai ba wani gari ba to ba za a yi kasaru ba ko da tazarar ta kai mil uku ko ta haura ban gane ko kun fahimta ba to matsalar ba ta da wani wahala kai ne kawai sai kai ta gwara kanka ka gwara kan mutane kuma amma ba wani tashin hankali a cikin matsalolin matsaloli ne masu saukin fahimta shi yasa wannan bawan Allah malam Abdul Azim Al-Badawi muna ƙara masa addu'a Allah ya masa albarka domin wannan littafi dama a farkon muqaddima an ba ku manta ba ya faɗa cewa wannan littafi zai tace shi daga duk wata maganganu da aka yi zai rubuta tsagwaran abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah ne iya gwargwadon abin da ya sani zai rubuta sai dai kawai aballahu an yutimma illa kitabahu Allah ya ƙi wani littafi ya cika cib ba kuskure in ba mai ba ƙur'ani ba amma in ba don haka ba wannan malami ya yi iyakacin ƙoƙari wajen tantance da tace abubuwa domin wannan littafi ne na ɗaliban ilimi wanda Allah bai ba su ilimin tantancewa da tacewa ba to an gama tantance ma an tace ma saura kawai ka karanta ka fahimta ka yi aiki da shi ban gane ko kun fahimta ba Allah ya shirya da mu da haka ya ce yakan yi raka'a biyu ma'ana ya kasaru ya rage sallah a tafiyar mil uku kenan kaga kuma da ya zo wannan magana sai ya rufe babin wato kawai ya rufe maka in dai tafiya ta kai mil uku a wajen gari to ya halatta kawai kai kasar hi ba hi da wata magana shi yasa karkace bai kawo maganganun ba sai ya ce malamai sun yi kauli ya fi guda ashirin a cikin matsalar amma shi bai damu da duk waɗancan maganganu ba wacce tafi inganci da ƙarfi cikin maganganu sai ya ɗauko maka cewa ƙasar na farawa daga lokacin da kai tafiyar mil uku fasa'ida ko kuma abin da ya wuce haka shi kenan kawai sai rufe babin ya gama maka sauran maganganu da malamai suka yi in kana neman su ka je kai ta dubawa ya gaya ma wanda ya kawo su ya ce imamu ibn hajar ya kawo a cikin fatahul bari ko al-imamu ibn munzir shi ma ya kawo su to sai ka je ka dubi ibn munzir ka duba fatahul bari sai ka ji maganganun amma in dai ilimin da za ka yi amfani da shi wajen bautawa Allah kake da bukata kai ɗalibin ilimi ne iri na to yanzu an gaya maka cewa tafiyar da ta kai mil uku ya halatta a yi mata ƙasaru shi kenan kawai a zunna an na kun fahimtun jiddan ko to mu je gaba almaudi'u alladhi yuqsaru minhu ko yaqsuru minhu wanne guri ne ake yin kasarun daga gurinsa almaudu yanzu mun ji masafa tazara to wanne guri ne kuma daga wanne guri ake fara kasaru daga gida za ka fara ko daga waje ko daga ina zahaba jumhurul ulama malam abdulazim albadawi alaihi rahmatullahi almutatabi'a yake cewa da yawa daga cikin malamai sun tafi ila anna qassara salati akan cewa lalle rage sallah yushra'u bi mufaraqatil habari yana shar'antuwa ana fara shi daga zara an rabu da gari na fata an gane daga zara ka fita gari to ƙasar ta kama ka to daga zara ka fita garin shine kai tazarar tafiyar kilomita uku tsakaninka da gari in ka haɗa wannan maganar da waccar na fata kun gane amma ba a fara ƙasar daga ina cikin gari ko daga gida kamar yadda wasu suka ba da fatawar haka wannan fatawar malamai ba su gamsu da ita ba cewa ka fara kasar daga gida na fata an gane amma suka ce ana fara ajiye azumi daga gida ba sai an fita ina ba wajen gari tunda ya halatta ka sauke azumi kana mai a halin tafiya to kenan ka tahi yau da safe za ka yi tafiya shin yana halatta ka gyatse a cikin ramadana karfe takwas na safe sannan ka hau mota ka tafi ya halatta shi ajiye azumi daga gida kana iya ajiyewa ba sai ka fita waje sannan ka ci abinci ba ku gane wannan sallah ce ba za ka fara ta ba sai ka fita wajen ina da mil nawa mil uku shikenan kawai an gane ko wal khuruj min al balad kuma sai ka fita daga gari wato anna abin nan zahaba jumhurul ulama mafi yawancin malamai sun tafi ila anna qasara salati akan cewa lalle rage sallah yushra'u bi mufaraqatil hadari yushra'u an shar'an tahi bi mufaraqatil hadari daga zaran an fita daga ina an fita daga gari wal khuruj min al balad da kuma fita daga gari wato yushra'u bi mufaraqatil hadari ana fara hi da rabuwa da cikin gida ko gari wal khuruj min al balad da kuma fita daga gari duk kusan maganan guda ɗaya ce ina fata an gane wa anna zalika shartun kuma ka sani cewa fara kasaru cewa sai ka fita daga gari ka bar gida wannan sharaɗi ne na fara kasaru in baka fita daga gari ba kenan in baka bar gida ba kenan to bai halatta gare ka ka fara mai ba kasaru don haka ba za ka ce tun da lokacin sallan azahar ya yi bari na yi azahar raka'a biyu tun da na yi niyyar tafiya sannan in shiga mota in fita ba a'a sai ka bari sai ka fitan sannan sai ka abin nan idan kuma lokacin azahar din ya kama ka a cikin gari to ita he ka yi ta cikakkiya na fata an gane in ka fita waje la'asar ta kama ka to daga nan ne sai ka fara yin ta a rage raka'o'in da suke ko sallolin da suke da raka'o'i guda hurhudu na fata ana fahimta ta ta malam bello ya ce ina fata kun fahimta Allah ya ji kan maza ba fa mutuwa ya yana nan eh addu'a ce malamai sukan yi wa malamai addu'a da cewa rahimallahu fulanan ba wai dan ya mutu ba Allah ya wani rahama kuma yana nan da ransa to mu ne nan Hausawa da ke ba al'adar mu bane in aka ce Allah ya ji kan wani sai ka ce la ilaha illallah yaushe ya mutu a ba wani mutuwa da na fata an gane eh addu'a ne shari'a ta yadda ko da a ce mutum yana raye to shine wala yatimmu hatta yadkhula awwala buyutiha to sannan kuma ba zai fara cika sallah ba har sai ya shiga farkon garin da ya je ina fata an gane matukar yana nan bai isa garin ba ko da yana hango gidaje bai shiga ba sallah ta kama shi zai iya yin menene dinsa kasarunsa mun taɓa yin tafiya da wani zuwa Kano mun dawo sai muka tsaya a gidan akwai wani gidan mai kafin ka shigo kwami can kafin ka wuce kana dan fita daga garin kwami akwai wani gidan mai ta bakin titi kafin ka tsallako gwada sai na ce masa mu tsaya mai sallan mu da muka tsaya ya dauka cika za sai muka yi kasaru ya ce algafa ta malam wannan kuma sabon karatu ne nace a tsoho ne tun zamanin annabi muhammadu wannan karatun yake da allah jama'a ya tsufa ko bai tsufa ba ya tsufa na ce tsohon karatu ne tun zamanin annabi muhammadu ya ce to ai shi bai san shi ba na ce to ai rahin sanin sa ba shi yake nuna sabo bane ba in dai duk abin da baka sani ba sabo ne ai abubuwa da yawa sabbi ne kenan haka ne ko ba haka ba na ce masa ka'idar kasar matukar baka shiga garin da zaka je ba ko kana hango gidaje matukar baka shigo garin ba sallar kasarun ta kama ka zaka iya yin ta kasaru sannan kuma sai ka ainihin wato shiga ina gari ya halatta maka sauƙi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya baku haka wani sahabi ya ce ruhsatun sauƙi ne wanda Allah ya baku faqbalu ruhsatallahi ku karɓi sauƙin Allah to da haka in kai tafiya daga Kano ka taho baka ƙaraso gari ba baka shigo ba lokacin sallar ka yayi ma'ana ka jinkirta azhar kamar yadda zamu zo mu karanta akwai yadda zaka jinkirta azhar lokacin la'asar ka yi akwai lokacin da zaka ɗauko la'asar kuma ka dawo da ita lokacin azhar sai ka yi su gaba ɗaya to duk wanda ka ɗauka a ciki matukar baka shigo cikin garin da ka taho ba ko kana hango gidaje ka tsaya kai kasarun ka ta tabbata a sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya haɗa mu da annaba aljanna wannan a wajen dawowa ke yawwa in kaje za ka dawo an gane maganar da kyau ko haka kuma idan kaje za ka shiga gari duka ya halatta kun gane magana eh za ka yi ta kasaro amma akwai lokacin cikawa za mu zo mu bayani ma'ana tunda kana kan hanyar tafiya ai har yanzu dai kai matafiyi ne ko to garin da za ka je akwai garin da za ka je dindindin akwai kuma garin da za ka je ziyara ka dawo to za mu ji bambancin garin da za ka je zama dindindin yaya ƙasarunsa take garin da in ka je kuma yau gobe jibi gata tittaman da daddawa barkono dawowa za ka yi to shi kuma ya zai kasance ina fata an fahimta ƙala ibnul munzir malam abdulazim albadawi ya ce al'imam ibn al-munzir ya ce wala a'lamu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qasara fi safarin min asfarihi ni dai ban san wata tafiya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi ta kuma yayi kasaro a cikin ta ba illa ba'da khurujihi min al-madinati har sai annabi ya fita daga garin ina madina ka'ida kenan sai ka bar garinku sannan ka fara kasaro ibn al-munzir yace a iya karatu na da bincike na ban ga wani hadisi da ya nuna annabi kafin ya fita ya bar madina ya fara kasaru ba domin abin da yasa ibn al-munzir ya kawo wannan magana na faɗa muku akwai wasu malamai da suke ganin haka kuma wannan magana tsakani da Allah kuskure ce amma wallahi zaka ji wasu manyan malamai suna bada fatawa da ita to a inda kai niyyar tafiya ka kudurta niyyar za ka yi tafiya yanzu a zahar ta yi to ka yi ta a gida kasaru sannan ka fita kuma ka ci gaba da yin kasaru wannan gaskiyar magana kuskure ne mafi ingancin magana in a zahar ta kama ka yau a cikin gari za ka yi tafiya to cikawa za ka yi in ka fita ne daga gari sannan ka fara menene jama'a kuna fahimta ta kuwa to Allah shirye da mu to wannan shine da haka yace shi bai san wata tafiya da annabi yayi ta kafin ya bar gari yayi kasar ba shi bai san ta ba وقال أنس أنس بن مالك يتي صليت الظهر ناي صلى الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم تارد النبي محمد بالمدينة أتكين غرم مدينة أربعا النبي ياي تركع نوا ركع هدو وبذل حليفة ركعتين annabi kuma mun yi sallah da shi zai yi tafiya daidai zulhulaifa sai raka'a nawa biyu zulhulaifa tsakaninta da cikin garin madina bai wuce kilomita uku da wani abu zuwa hudu sai wanda ya je ne zai tabbatar da haka kuma lokacin bata cike da madina ba amma yanzu tana cikin ƙwariyar madinatu rasulillahi saboda faɗaɗar garin da girmansa da kewayensa da shauransu su don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wannan ainihin wato kasaro a zulhulaifa wanda wannan yake nuna karancin milamilan da za halatta maka ga kasaro na fata an gane zulhulaifa ita ne gurin da muke ɗaukar harami ko ihrami nan ne muke ɗaura ihrami mu ɗauki harama ta shiga aikin hajji ko umara na fata an gane asali ba ita ce miƙatunmu ba miƙatunmu ruwa ya cinye shi asalin miƙatunmu mu na fata an gane saboda asali miƙatin mutanen afirka juhufa ne juhufa kuma ruwa ya mamaye shi yanzu gurin baya ma zaunuwa ba zai yi abin nan ba ko da yake yanzu ci gaba ya kai gwamnatin ƙasar ta gyara gurin to sai aka ce dama shi miƙatin madina nasu ne da kuma wanda ya zo ta cikinsu ta gurinsu to dama in ka tashi umara ko aikin hajji ina ake fara sauke ka madina ko jidda daga jidda a karasa da ko madina to daga nan ne idan kai kwanake kai ziyara kai salloli a masallacin annabi ka je kai ziyara kabarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka je makara masallacin quba kai sallolin nafilfili sannan ka je shuhada uhud ka kai musu ziyara ka je baki'a sauran ziyarce ziyarce dai wanda shari'a ta yadda da su to shikenan in za ka fara za ka tafi makka domin sauke umara sai ka ɗaura ihraminka ko dai daga gida sai ka je zulhulaifa sai ka yi nafila raka a guda biyu sannan sai ka fara talbiya na tafiya abin nan sannan sai ka hau abin hawa sai a yi makka da kai ina fata an gane ko kuma ka sa ihraminka a jaka sai kun isa zulhulaifa akwai narkeken masallaci a gurin da banɗakai sun fi dubu wane ɗari na rantse da Allah iya kallon ka banɗakai ne malam jama'a ne min kulli fajjin amin ta ko ina bulbulowa kawai ake lokacin da kai kai ihramin ka ka kama hanya lokacin wani ya duro gurin kuma kuma 24 hours ruwa ne 24 hours wuta ce kuma babu shaka bani na fata an fahimci magana ba Najeriya bane malam wallahi diddan da zan jama'an nan wani lokaci sai ka je ka samu ga wasu banɗakai babu wanda zai shiga waɗannan na shiga waɗannan na fita mashiga da mafita ma kaɗai Allah ne kaɗai san yawanta masallacin ta ko ina ƙofa ne ina za ka shigo ta can kuka bullo to ga ƙofar ku ku shigo ku ta nan kuka bullo to ga ƙofa ku shigo wani narkeken masallaci ne mala ya laita ne kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ina ma muna can da mun rabota rabo mai yawa wallahi duk sun kashe mu wallahi tallahi ma duk sun kashe mu na rantsi da Allah duk sun kashe mu qataluna qatalahumullah sun kashe mu wallahi wallahi duk sun kashe mu sai da suka gama kashe mu kuma sai suka zo suka hada mu da notcoin shi ma ya kara kashe mu wallahi tallahi ko ba haka bane malai yakubu yanzu akwai yaron da na sani jama'a wallahi ya ja fara biyan registration fa da notcoin din nan ta zo bai gama biya ba irin yana jira ya samu kuɗi ya je ya karasa sai ya je makarantar ya ce a bashi kuɗin sa ya fara ya fasa karatun malam usman ya samu notcoin da haka ya je sai waya ya zo ya yi downloading notcoin ya koma haka ai baka san wani abu ba wani abu ya faru a garin nan amma zan baɗi abin a dunkule akwai wani babban mutum a garin nan ka san shi tsiyar abin wai daga ka buɗe ka fara kowa sai ya ganka kamar whatsapp ne kana hawa za a ganka to wani babban mutum a garin nan babba fa gingime ne fa babba sosai wallahi kawai sai ya ce wai bari ya dan gwada duka ba na son faɗi ta ina ne malam salihu za ka karka sa a ɗaure ni billahi lazi wallahi tallahi babban mutum ne in na faɗi ina ne za a gane babba ne dai kawai wallahi kawai ya ce bari ya gwada ya gaya abin yake gwadawa zai yi kawai yana hawa ya gashi ana fara yaɗawa wana wana kaza ma fa ya fara jama'a wana wana ya ce la ilaha illallah aka za aka ce ranka ya daɗe fa jama'a sun ganka a gari fa ya ce sun game aka ce an ganka kana haka kana haka ya ce la ilaha illallah maza maza sai ya sauka tuntuni ya sauka to na ce Allah ya kiyaye da ni ma saboda ka san mu malamai akwai tsegumi mu masu da'awa muna da tsegumi muna so mu ga ya abu yake saboda in ka zo magana ka san me zaka faɗa wa mutane wallahi har na kusa in sa sauke min in gwada sai na samu wannan labarin sai na ce to na fasa kan na zo ina karanta muku alwajis kuna min haka wala cewa wala ashe kana tattakawa ya ci mana yana yaya a halatta kawai ba matsala kawai mu ci gaba liman ma yana yi an gane magana to wallahi jama'a wannan abun sanda suka kashe mu sai suka bari kuma ya shigo mu yara da yawa sun daina makaranta saboda wannan abu yanzu ɗazun nan ɗazun nan muke magana da wani an kori wani ƙaninsa saboda koyin daga shago to yaro ne an zo an ajiye ka kwastomomi sun zo suna a ban kaza na kaza shi kuma yana to dan jirani barin dan karasa wannan he in zo yana ta haka wannan yanzu ban kaza na kaza da Allah ya hakuri minti biyu da Allah yana ta haka wallahi malam abdullahi mai shagon yayi magana yayi magana ya ki gyara wallahi da zunan kawai sallame shi yace ka je kai not coin din na ka ji ko ka ji ga wani ɗaya daga cikin manyan masu shago ya shi ma ya mauje wayar wani yana ta wasa da wayar ga ciniki ya zo sai ya make wayar ta haɗu da bango kawai ka gani ko ana nema a kashe zuciyar yara su daina sana'a su daina neman kuɗi na halal su daina kaza kuma na faɗa muku wallahi ku yi hankali da wannan sharrin muna nan muna ƙara faɗa a yi hankali duk abin da ba yahude ya kawo ma to ka jira aƙibashi ka jira aƙibashi na gaya muku ku jira akibar wannan abun wallahi wallahi idan mutum ya yi wasa wannan abun sai ya jamar matsala daga nan har rayuwar shi ta kare wadda kan za ka je ka nemi kuɗin halal ɗinka na halal ka je ka nema amma wannan not coin ɗin ni dai ban yadda da shi ba kuma ban gamsu da shi ba ban yadda da shi ba malaman da suka suka yi tsallan baɗake suka yi marmasa suka halatta Allah ya saka da alheri amma ni dai ban yadda ba duk wanda zai not koyin kar ya ce Adamu dan Muhammadu almulaqabu bil albani ya bashi halacci ni ban yadda ba ta ka gani ta ka gani Allah ya shirye da mu sun kashe mu sun ƙara haɗa mu da not koyin ya ƙara kashe mu Allah ya shirye da mu yawwa kaga wani tsoho ma yana yi tsoho tsofi ne ba ma mutum ɗaya bane ashe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauwaƙe Allah Allah Allah ya shirye mu to madalla don haka yace annabi yayi raka'a biyu a zulhulaifa المسافر إذا أقام لقضاء حاجة ولم يجمع إقامة ya kasuru hatta ya kharuja al-musafiru malam abdulazim al-badawi ya ce matafiyi idan a kama liƙaba'i hajatin idan ya tsaya don ya biya buƙatar shi walam yujmi kuma sannan ba haɗa sallar zai yi da wata ba iƙamatan ba zai haɗa wannan abin nan ɗin ba ya kasuru hatta ya karu da zai ci gaba da kasarinsa ne har sai lokacin da ya fita ina fata an gane an jabirin kala a kaman nabi sallallahu alaihi wasallama bi tabuka 20 yauman ya kasuru sala wato kenan idan ka je gari ina fata kun fahimta sai ka zauna na tsawon wasu kwanaki matukar ba jam'i ka samu ba ake yi da kai a garin ko an kira sallah ka shigo masallaci za ka yi mai ba za ka yi jam'i ba to za ka ci gaba da yin mai ɗinka ƙasaru idan kuma kai da ‘yan uwanka ne matafiya za ku ci gaba da yin menene ƙasaru amma in an kwarma sallah a masallacin anguwa mutanen garin za su yi sallah sai ka fito za ka jona da su za ka yi menene za ka cika kun gane magana? shi ne ya ce daga jabir ɗan abdullahi Allah ya haɗa mu da jabir a jannatul firdausi jabir yake cewa a kamar nabi sallallahu alaihi wasallam bi tabuka annabi ya zauna a garin tabuka lokacin da ya je yakin tabuka ishirina yauman san da ya kwana ashirin tur amma ya kasar salata yana kasar saboda hi da matafiya ne suna yin menene jam'i suna kasarun su suna jam'in su kun gane magana to ina masu cewa kwana uku kawai ake ake kasaru idan ta wuce kwana uku ka cika suna da hujja nan ba su da ita ina masu cewa kwana bakwai ne in kai kwana bakwai kana kasar ka cika suna da hujja nan babu ina masu cewa kwana sha biyar ne in kai kwana sha biyar kawai ka ci gaba da cikawa suna da hujja nan babu saboda annabi kwana ashirin yayi a tabuka yana cika ta sallah jama'a an samu ruwaya da ta nuna sahabban annabi sun yi wata tafiya ta kwana 360 shekara guda kenan amma kasar suke a tsakaninsu har suka dawo kuma annabi bai ce me yasa kuka yi haka ba saboda haka in dai kun je gari kuna da yawa ko da'awa kuka je ko fatauci ko kasuwanci kuka shirya za ku dinga jam'in ku tare ko kwana dubu sau dubu za ku yi za ku yi kasaru ne har sai ranar da kuka menene sai dai fa idan kun je zama dindindin ne ku gane akwai bambancin tafiyar da kayi ka je ka zauna har abadan abidina sai fa idan wani abu ya kama ka zuwa garinku ko wani a makamancin haka na fata kun gane akwai kuma tafiyar da idan kai me eh kai tai baka menene zaka dawo yauwa irin ɗalibai da suke tafiya wata ƙasa in sun ga dama suka yi group suna jam'in su ba wanda zai ce abin da suka yi kuskure domin dukkan su matafiya ne kuma tafiya ce ba ta zama har abada ba haka ko shekara nawa za su yi matukar za su haɗu su yi jam'i ne sun ga dama su yi ta ƙasarun su kawai jama'a kun fahimci magana sai dai fa in jam'in da mutanen gari masu cikawa za su yi to in wannan ne masu cikawa to su ma me za su yi wannan fa shine matsalar ba wani tashin hankali a cikin rigima jama'a kuna fahimtar magana ba wani tashin hankali a ciki amma sai wani ya zo ya kafe ya ce shi dole shi ya ji an ce kaza kuma matsalar da take faruwa shine akwai wasu maganganu na malaman fiqh Allah ya saka musu da alheri wanda sun saba wa waɗannan mas'aloli na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to sai wasu su zo su makalkale waɗannan maganganu na malaman abinan fikihu sai kai idan ka zo da hadisi sai ce dan me za a saba wa fikihu dan Allah idan ya tambaye ka dan me za a saba wa fikihu kai kuma tambaye shi dan me za a saba wa manzon Allah da malaman fikihu da manzon Allah waye sama yo akwai ma kwatance ne a ciki ba wani kwatantawa annabi ya ce kaza su sun ce kaza nawa za a dauka idza qala ar-rasulu fasaddiquhu fa innal qawla ma qala ar-rasulu haka mawaki yace in annabi ya magana ku gaskata ta ku yi aiki da ita domin asalin magana ita ce wanda annabi ya faɗa wanda duk ba annabi ya faɗa ba matukar ta saba wa ta annabi to ajje ta ake a ɗauta manzan Allah shi yasa annabi da ya jama'a annabi da ya koma Madina dindindin ya koma ko ya je zama ya je ya dawo ne dindindin da ya tashi dawowa maka makka ina ɗinsa ne mahaifarsa da ya zo sai ya menene sai ya kasaru haka maganar take saboda madina ba wai ya je fatauci ko ya je a ya je zama ne har abada don haka yanzu makka garinsa ne tabbas mahaifarsa amma idan ya zo mai ya zo yi baƙunta don haka sai ya yi ƙasaru wasu sahabban annabi muhammadu sun samu wannan matsalar tsakaninsu wannan ya ce a yi ƙasaru wannan ya ce a cika wannan ya ce dalilin cikawar ai makka garinmu ne don me yasa za mu yi ƙasaru wannan kuma ya ce kafa annabi muhammadu haifa a makka jama'a kun fahimci magana Allah san da ya rantsuwa da haihuwar manzan Allah a maka ya ce wa walidin wa ma walada na rantse da wanda aka haifa da wanda ya haihuwar gaba ɗaya to kafa annabi Muhammadu haihuwa ne ya ce a'a ya ce to annabi ma da ya zo duk da ka baka kai shi haihuwa ba shi ma ƙasaru ya yi ya ce shi dai me zai yi cikawa zai yi to kuma sai aka yi ko mu ce aka yi rahin sa'a ko aka yi sa'a to sai aka yi rashin sa'a ko sa'a ne shi wanda ya ce a cika shi ne liman to da aka tada sallah sai wannan sahabi da ya nuna cewa ai kasaru shi ma sai ya zo ya jona ya bi shi to ka san yan gulma idan matsala ta faru irin wannan da yan hada guri da yan hada rigima sai da aka idar da sallah sai suka zo suka same shi ah karama kallah karama kallah da kuma ka ce a kasar za ka yi kai annabi muhammadu kaza kaza kaza kaza kaza kuma kawai muka ga an tada sallah ka zo ka bi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace na rantse da Allah yace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na yi kasaru na raka'a biyu yadda annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayi tafi min yace amma na bi shi ne saboda in na ware kuma jama'a ta farrake ko kun san inda zai je kabbarta tasa dole wasu za su bi shi an samu rarrabuwar kai ko ba a samu ba ya ce wannan maslahar ya sa na ƙina ware na yitawa ni na zo na bihi saboda kan mutane su haɗu ka ji sahabban annabi muhammadu masu barin ra'ayinsu ko da suna kan gaskiya don al'ummar musulmi ta zauna lafiya amma yau wasu daga cikin mu sun haddababar da tashin hankali da fitintunu da rarrabuwar kai saboda ra'ayinsu kuma wallahi wani ra'ayin nasu ba su da ƙur'ani ba su da sunnar manzon Allah a kai a fata kun fahimci magana so bai dace a ce ga ka malami musulmi mai ilimi kawai kawai wallahi ko akan daidai kake in ka fahimci in ka ware za a samu tangarɗa dawo ka yi haƙuri ka bi wanda ya ce maka kaza za a yi in duk duniya za su ce ka ji tsoro a ce ka ji tsoron ɗan adam amma ka ji tsoron waye Allah magana ta ƙare so matsala ce wanda ya kamata mutane mu dinga fahimta amma ina Allah ya shirye da mu na'am na'am masu sana'ar zirga-zirga duka kasar za su yi sosai kuwa musamman idan jam'i za su yi tsakaninsu babu laifi ko shi zai yi sallafi kaɗai amma in zai bi jam'i da hi da jama'a ko na garin da ya je to dole zai cika sallah ne ka gane magana Allah ya albarka na'am mu je mu a qala ibn al-qayyim ko al-imam ibn al-qayyim yace ولم يقل صلى الله عليه وسلم لأمة لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثر من ذلك ولكن اتفقت إقامته هذه المدة وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع bari ku ji magana ibn al-qayyim Allah ya ji kan ibn al-qayyim al-jawziya ibn al-qayyim jama'a idan yayi magana fa wallahi dole ka saurare shi ɗalibin ibn taymiya ne amma shi kansa ibn taymiya al-harrani wata rana san da yace ni ina ganin kafi ni fahimtar addini waɗannan malaman kar ka ji an ce ibn al-qayyim ka ji shi kamar limamin angwarku na fata an fahimci magana ka san ba musamman shi yasa wallahi akwai aiki a gaban wallahi dole ne malaman nan a ɗauki littafi na karanta wa mutane tarihinsu shi yasa za ka ga malam albani zaria allah ya ji kanshi da rahama a kasa ɗaya sai ya alkawarin karantar da littafi ɗari saboda ga ya zo gaba sai ya ce kaga wannan abin ya kamata a karantar da mutane shi in allah da nan gaba za mu sa littafi ka za mu karantar yana ƙara gaba sai ya ce kaga wannan matsala ya kamata a karantar in sha allahu akwai a kasa ɗaya sai ya alkawarin littafi ɗari saboda karatu ne a zankame a cikin addinin nan jama'a amma masu yinsa an rasa su yasa wallahi addu'ar da muke wa kanmu Allah ya ƙara mana lafiya da lokacin karantarwa saboda rashin karantarwa ba ƙaramar masifa ba ne a cikin al'umma in kana neman abin da ke kashe jama'a mutane su dawo ba su da yanci ba su san ma ina suka dosa ba to ka samu zama cikin jahilci ba karatu Allah ka ƙara mana ilimi mai albarka da amfani kuma ka ƙara ba mu lokacin karantarwa ya Allah saboda ba ƙaramin alheri ba ne karantarwa rashin karantarwa sharri ne jama'a to shi ne imamu ibn al-qayyim yake cewa walam yaqul sallallahu alaihi wasallama li ummatin annabi fa bai ce wa ga wata al'umma la yaqsuru ar-rajulu as-salata idza aqama akthara min dhalika kada mutum ya rage sallah dan ya zauna na tsawon kwana ashirin ba ku lura da wannan magana an ce annabi da ya je tabuka san da ya kwana ashirin yana menene yana kasaru to wani karye marma zai ce oke wato kenan idan ta wuce kwana ashirin mutum ya menene ya cika to ba haka magana take ba domin shi ma annabi ai ba wai yankewa ya yi sallar ba da ya ƙara kwanaki sama da ashirin a tabuka zai ƙara yin kasar ko ba zai ƙara ba zai ƙara to sai zama zuwa wannan lokacin tafiyar ta kare za a juyo to kaga shi kenan sai a tsaya iyana so ibn al-qayyim yace kar ku dauka fa annabi ya ce ne mutumin da ya tafiya sai ya haura kwana 20 a cikin menene tafiyarsa ya cika sallah annabi bai ce haka ba ya yi ta sallar sa iya tsawon zaman sa a tabuka ranar da ya juyo ne da ya dawo gida ya ci gaba da cikawa zan ba gane ko kun fahimta ba sai ce walam yaqul a walakin sai ce sai dai ittafaqat iqamatuhu hadhihi almudda an yi ittifaqi akan lalle ya zauna a tsawon wannan kwanakin wa hadhihi aliqamatu fi hali safar kuma wannan tsayuwar da yayi a wannan kwanaki din a wannan tafiyan ne kuma la ya kharuju an hukumin safari baya fita daga cikin hukuncin menene tafiya sawa'un talat aw qasurat tafiyan nan ta tsawaita ko ta gadarta wato abinda ibnu qayyim yake yi faɗa anan shine tare da cewa annabi sallallahu alaihi an rawaito ya yi kwana ashirin yana kasaru bai ce idan ka wuce kwana ashirin ka cika sallah ba matukar ba jam'i za ka yi da mutanen gari ba ina fata ku dinga kiyaye waɗannan maganganu ko kwana biyu kai in ka zo za ka cika sallah da mutanen gari me za ka yi cikawa za ka yi amma in kwana ɗari za ka yi in dai kai kaɗai za ka yi sallah ko da ƴan uwanka matafiya za ku yi sallah me za ku yi shikenan ka rike wannan fomular ko da ita ka tashi daga wannan majalisin ka amfana an gane maganar da kyau ko to shine ibn al-qayyim yace ba ina nufin ba annabi yana nufin wai idan kai kwana 20 kana kasar ka ka cika ba a'a yana nufin ka ci gaba da yin kasarun nan matukar ba jam'i za ka yi da mutanen gari ba haka kuma matukar ba abin in dai kai kaɗai za ka yi sallah ko kuma za ka yi ne tare da abokan tafiyarka ka ci gaba da kasar har zuwa lokacin da ka ga damar dawowa amma daga lokacin da za ka yi jam'i da mutanen gari ibn al-qayyim ya ce to za ka cika ainihin wato sallar ka ne ya ce wannan wato kwanaki sun wuce ashirin ɗin annabi ko sun gajarta akan kwanakin annabi ina fata an gane haka za ka yi ci gaba da yi idza kana ghairu mustawtinin matukar ba ka je zaman kasar bane ko garin bane in dai ka je ka dawo ne to za ka yi kasaru ne wala azimin alal iqamati kuma ba ka yi niyyar ka je ka zauna ba ku lura da wannan maganar ta iya yiwuwa ka tafi da niyyar ka zauna sai kuma zaman bai yiwu ba haka ne to tunda niyyar ka ka tafi ka je ka me to in ka je sallar me za ka yi cikawa za ka yi tunda baka da tabbas zaman ba zai yiwu ba iya niyyar ka shine zaka je ka zauna to cikawa zaka yi na fata an fahimci magana amma in ka tafi dama da niyyar ba dawowa zaka yi ba to kasaru zaka yi har zuwa lokacin da ka ainihin wato juyo sai fa idan za ku yi jam'i da mutanen gari ina maimaita wannan domin a rike wannan magana to shine yake cewa wala azimin alal iqamati bidhalika almawdi bai riga yayi azama a ransa cewa ya je ya zauna dindindin a wannan gari bane sai malam ya ci gaba da cewa wa in azamal iqama in kwa dama tun farko da zai yi tafiyan nan yayi azamar in ya je zama zai yi na dindindin a tamma ba'da tis'ata ashara to a nan ne malamai suka ce idan ya kwana goma sha tara yana kasaru sai ya ci gaba da menene cikawa shi kuma malam abin nan abdulazim albadawi ya ciro wannan maganan ne daga wancan abin da ya faru da manzan Allah cewa da ya kwana goma sha tara a tabuka ya dawo gida ko sai ce to in ka je na fata kun fahimci magana in ka je da niyyar za ka cika sallah ma'ana za ka zauna dindindin to nan ma za ka yi ta ƙasaru ka yi ta ƙasaru har sai ka yi kwana goma sha nawa sha tara sannan ne sai ka ci gaba da cika sallah duk da ka je zama ne na gaba ɗaya to shi ma wannan maganar tashi dara ta ci gida kenan ko shi ma wannan magana tashi malamai suna da magana a kanta suka ce yankewa ka ce kwana kaza za ka yi eh shi ma ba shi da hujja suka ce domin ai ba tafiya ɗaya annabi yayye kwana kaza yana kasaru ba annabi ya yi tafiyar sati guda ya kasaru kuma ya dawo ya yi tafiyar sati biyu ya yi kasaru ya dawo mun ce sahabbai sun yi tafiyar kwana ɗari uku da nawa da sittin kuma sun yi kasaro annabi bai ce me yasa ba suka dawo kuma suka gaya manzan Allah to kaga ba tafiya ɗaya annabi yayi kuma yayi kwanaki kaza kadai yana kasaro ba to in ka yanke cewa mutane su je in suka yi kwana kaza su ci gaba da cikawa to sai wanda ya fahimci wancan hadisin da ya sati guda shi ma ya ce idan mutane suka je su yi sallar sati guda ina fata kun fahimta daga baya su dawo suna cikawa in zama za su yi na dindindin to sai ka ga maganganu suna me bambanta based on hadisan da kuma malaman yadda suka fahimce su to shi yasa a nan sai malamai suka ce idan mutum ya tafiyar da ya zama dindindin zai je ya zauna ba wai zai je ya dawo ba ne yana da zaɓi in ya ga dama ya ɗauki kwana uku yana yin sallah ta cikawa abin nan ta kasaru daga baya ci gaba da cikawa in ya ga dama ya ɗauki kwana bakwai annabi ya yi kwana bakwai in ya ga dama ya ɗauki kwana goma sha tara annabi ya yi kwana goma sha tara in ya ga dama ya ɗauki sati biyu ina fata kun fahimci magana har ma wasu suka ce waccan kwana ɗari da sittin da sahabbai suka yi in ya ga dama ya ɗauke ta sai ya shekara guda tur yana ƙasar sannan ya ga dama ya ci gaba da cikawa kuma ba wanda zai ce masa me yasa saboda ai an samu sahabbai sun yi haka kuma annabi bai ce komai ba kuma wannan maganar da na faɗa ni ma akan ta nake babu wani mudda da aka ware jama'a aka ce in ka tafi gari dindindin ka yi iya wannan kwanakin kana kasaru babu wani mudda duk waɗanda suka ba da mudda sun dogara ne da wasu hadisai kuma hadisin ba kwaya ɗaya ba ne da ya nuna annabi ya yi tafiye tafiye ya yi sallar kasaru na kwana kaza kwana kaza kwana kaza to kaga idan ka bar mutane a haka za su zai fi musu sauki wani za ka ga in ka kallafa mar kwana ashirin da Allah sai ya ɗauka ma fita a musulunci gaba ɗaya Allah wani ba wallah wani in ya makalkalewa abu gani yake in ya bari ma kamar ya bar musulunci in ka ce mar lalle sai ya yi kwana goma sha tara sannan ya fara cika sallah zai dauka ma ba a karɓi sallar ba kawai kwana uku nan da ya makalkalewa bar shi akai tunda akwai hadisi akai ba shikenan ba kwana bakwai din da wani ya dauka bar shi akai tunda akwai hadisi akai ba magana ta kare ba inda ya zo da abin da babu hujja ne sai a ce masa ya aji amma tunda yana da hujja a musulunci to babu laifi dan yayi wannan kuma malamai suka ce babu matsala akan wannan jama'a kun gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu Allah ya ganar da mu Allah ya ba mu fahimta Allah ya sa albarka cikin abin da muke yi ya sa mu gama da duniya lafiya ya sa aljanna ta zama komar mu saboda lokaci da kurewarsa za mu dakata a nan na okay eh mutumin da ya je kasar na ya yi tafiya da yake yin kasar eh an ce masa wata garin zai jam'i da mutanen garin zai cika ne eh to in suka yi mara kara suka ce yi ja mana yi ja yi jagorance su gaskiya ne wannan tambayar tana da muhimmanci tare da cewa darasin ta yana gaba amma kuma tana da muhimmanci jama'a kun fahimci tambayar kwamanda mutum ne ya yi tafiya ya je wani gari shi idan ya je me zai yi kasaru to sai ya zama mutanen garin suka ba shi dama suka ce ya menene ya ja sallah shin zai cika musu ko shi zai yi kasaru suka ce in dai kai liman ne kana da damar ka yi menene ka yi kasarun ka me dalili saboda kamar kana sallah ne kai kadai na fata an gane amma in jan ka za a yi to nan kuma dole ka menene shi yasa za ku ga komin yi bakin malamai a nan sai mu ce malam wani zai ja mana sallah amma shi yana kasaru mu kuma mu yi menene mu cika na fata kun gane wallahu alam na'am eh maka folo eh haka duk sallar da ta samu mutum yana halin tafiya ma'ana misali yana dawowa gida sai sallolin suka same shi akan hanya bai iso gida ba ya dace a ce ya tsaya ya yi su ya mori wannan sauƙin da wannan roman to sai wani dalili ya hana shi tsayawa misali a ce hanyar akwai tsoro yana tunanin kar ya tsaya kidnapper su dafe shi ko ko na makamancin haka kaga a irin wannan lokutan ne fatawoyin nan za su yi amfani wallahi saboda ƙasa ta burkice jama'a sai dai Allah ya saita mana ita ko kuma ya zama yana da wata ajanda muhimmiya wanda wannan ajandar in ya tsaya ya yi latti za ta iya subuce mar misali a ce zai tafi aikin hajji ne jirgi karfe kaza kuma a garin kaduna misali nake muku sai ga in ya tsaya zai haɗa sallah ya yi wannan ƙasarun tazarar da zai samu ƙarshen ta zai je samu jirgi ya tashi to sai ya shiga gari ko kuma kamar yadda malam ya kawo ya hau motar arna jama'a maka polo duk da cewa akwai musulmai da suke hawa ko to sai ya zama suka isa tsaya saboda su ba masallata bane arna ne jama'a suka ce su ba za su tsaya ba sai da suka ba sa ma tsayawan ko sai da suka isa gari to me hukuncin wannan kasarun taka hukuncin ta shine cikawa za ka yi dolan ka bayar da za ka yi ya zo a cikin muwadda ta imam maliku na fata an gane haka imam maliku ya kawo na eh za a ce a yanki ina kasar cikawa za a yi malam Nuwai- baban noyar da aka ta kafin malam mahmud baban noyar security na gobe da an nufi faɗin ka zuwa can na'am haka ne ƙasarunka a gombe ne ai ba ka zo dindindin ba ne yi kai kanka ka san akwai ranar da za a iya ɗauke ka a mai da kai wani guri a babu cikawa za ka yi Eh. duka mun yi maganan yanzu ai Eh, ɗaliban ilimi ƙasar za su yi sai dai fa in za su yi jam'i tare da jama'a sannan za su tukata saboda ba sun je zama ba ne sun je ne zuwa wani lokaci su dawo to shi ne muka ce saɓanin malamai wasu sun ce kwana kaza wasu sun ce kwana kaza magana mafi inganci su yi ta kasarun su har zuwa lokacin da za su tukata sallah ko za su tukata sallah da wannan eh saboda lokaci ko na'am eh eh a tana gaba akwai lokacin ta gaskiya a yi hakuri saboda in mun ɗauko ta yanzu za ta ci mana lokaci yana magana akan mai kasar ya za a iya haɗa sallah kun gane magana yawwa wallahu a'lam na'am yana rike alwala na'am zai iya yin sallah a cikin mota wannan hima babi ne mai girma ka ɗauko ina sanar da shi wallahi na kine magana a kansa ya zo a cikin sifatu sala eh eh Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a cikin sifatu sala as-salatu alal alal alal alal rakabi ko kuma alal alal alal da'irati ko alal sayyara ko ala abun nan yawa alal makafulu eh a gaskiya bayan siddin jirgi ba a taimama da shi yawa sai dai mutum ya shiga da ko wani dan hoge kuma ba za su barka ka shiga ba sai kai alwalarka ko taimamarka kamar yadda malam ya faɗa ba su yadda bai saboda ai kamar makami ne ka shiga da shi ko gurgu ne ka zo sai dai a nema ma in ka sauka in ka sauka a iyafar a nema ma wani sabon sanda amma wannan ka za su kwace shi Ba- ka- kalan sai an hausa ba kararra da mutane ba mai iya durowa a ai ba su yadda ba ai Wa- eh to saba'a za mu dakata ma akwai dan hadiri hadiri abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladansa waɗannan maganganu jama'a ko da wani ya ji sabanin su karye mamaki yawa saboda babi ne gaskiyar magana mai faɗi kar kai mamaki sati mai zuwa ka ji na zo wata magana da na faɗa na warware ta karatu ne malam kawai ka tsaya ka yi bincike kawai idan bincike ya kai maka gano wata fatawar mu ba daidai ba ce za mu warware muku ita ba za mu ci amana ku ba insha Allah yawa mu ba ma jin kunyar mu yi magana mu zo mu ce mun yi kuskure ko mun yi ba daidai ba ma jin kunyar wannan mu wanda muke jin kunya shine Allah eh wanda muke tsoronsa ba shine kada Allah ya kama mu amma dukan ku nan idan kiyama ta yi me za ku tsina namu ba abin da za ku tsina namu wallahi talla wanda kan na gano kuskure zan zo nan ce muku to karatun da muka yi ka- ranan kaza an samu matsala kaza da muka ce malamai sun ce ba haka bane akwai bincike da wasu kai suka ce a baganar kaza ne kuma ba abin da ya dame mu, wala na kafu uku ba ha gane magana da kyau ku ai shi yasa muka zauna lafiya malam wallahi duk wanda ya yadda da gaskiya ya zauna lafiya da kowa malam zuciyarka a wanke kirjinka a wanke tunaninka baka da kes din komai sai dai kai ta kiba kana abun nan baka da kes da kowa eh amma duk ka bi ka damu kanka da damuwoyi eh eh malam mahmud ka gagara cin mai dan zafi zafi eh Allah ya samu Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana hadha ko ma indana billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh